أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيو عشرين دقيقة وتر رمضان إجراء معك عليه الصلاة والسلام شكرا تبديد تاريخ كود أربعين دقيقة أشيك بدا تفسير سورة الأنفال wanda muke gabatarwa a wannan masallaci da ke cibiyar addinin musulunci a nan dama turu jihar yobe assalamu alaikum wa rahmatullah وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من إن وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين آيوي لسك قباتا نبايا عند الله سبحانه وتعالى يتشيوا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم آية تقاليدا والله ذو الفضل العظيم سن آية تاقبدا وننكما الله سبحانه وتعالى يكارس آية دا والله خير الماكرين أقوي مناسبة فكان آيوين من قدابين لكي آية تشوده Allah ya yi magana akan zai iya yace zunuban mutum ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara kamar da jiya muka fassara yukaffir ankum sayyi'atikum yana nuna ma taqaddama min az-zunubi wa yaghfir lakum yana nuna ma ta'akhkhara min az-zunubi hadisa wujuhi guda uku wanda jiya muka bayyana to shi ne sai Allah ya yi maganar fadala a cikin ayar kuma ya sifanta fadala da sifa na girma ya ce wallahu zulfadlil azim zulfadlil azim kasancewa a shira'a duk sun hadu a jarra jarra na al'azim wannan yana nuna an sifanta fadala din ne da girma ganin akwai alaka tsakanin fadala ko dogara da fadala da kuma makrun Allah to shine anan da aka ce wallahu zul fadlil azim aya ta gaba aka ce wallahu khairul makirin abin da yake faruwa shine Allah subhanahu wataala ya kasa lada zuwa kashi uku ne akwai noman lada man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha in kai guda daya Allah sai ya baka lada goma normal sannan kuma akwai lada na kyautata niyya kan niyya Allah subhanahu ta'ala zai rubanya wannan goma zuwa ashirin talatin dari dari biyu har zuwa dari bakwai a dari bakwai ma akan iya dadawa kamar yadda Allah ya ce مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فيك والله يضاعف لمن يشاء wannan goma a mayar da shi ɗari bakwai ko fiye da ɗari bakwai saboda me saboda kyan niyya kyan niyya saboda ibada daban kyan niyya daban wani ya yi don Allah amma niyyarsa ba ta kyautata kamar wani ba to daga nan ne zuwa sama shine ake ce miki fadala fadala abinda ake nufi da fadala Allah subhanahu ta'ala ka yi aiki kaɗan ya ɗauki lada da yawa wanda ya wuce aikin ya bada cikin hadisai sun tabbata a wannan akwai hadisin karanta suratul ikhlas wanda manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ke cikin sahih al-bukhari yake cewa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluth al-qur'an in ka karanta qul huwallahu ahad tana daidai da izu 20 shine thuluthin qur'ani in ka karanta qul huwallahu kafa uku kuma kaman kai saukar qur'ani ne wannan fadala ne sanin kowa ne adadin harufan da wanda ya yi sauka daga bakara har nasi ya karanta suna nan dubbai sannan kuma harufa na kulwar lawo suna nan da iyaka to a ce ladan daya fadala ne haka nan hadisi da ya shahara da hadisul jamra ko hadisul qab wanda manzo sallallahu alaihi yake cewa idan zamani ya zo ƙarshe yake cewa wanda yake ruko da addininsa ka kabi bi jamra kamar mutum ne aka ba shi garwashin wuta jagur ya damke garwashin na kona shi in ya jefar ya jefar da addininsa ya yada addininsa in ya rike kuma ya cutu zai zamanto garibi cikin jama'a sai ga ya zo daban da sauran jama'a ya takuru ana musguna shi kasancewa ya ce zai addini yadda Allah da manzo suka ce a yi to shi ne sai manzo ya ce idan wannan zamanin ya zo to lil'amili minhum sai ya ce ajiru hamsi wanda ya dage ya rike addini riko da gaskiya duk da riko da addini kamar damce garwashin wuta ne na kona shi to yana in yayi aiki to za a ba shi ladan mutane hamsin sai suka ce ya rasulullah ajru khamsina minhum aw minna sahabban manzo suka ce ladan mutane hamsin din da za a ba shi mutane hamsin irin na zamaninsa ko ko mutane hamsin irin mu sahabban manzan Allah aka tambaya sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace bal ajru 50 minkum duk wanda yayi aiki to za a ba shi ladan aiki irin naku ne mutane 50 kamar ku ba kamar na mutanen da yake rayuwa a cikin su ba to kaga a ce kai aiki an baka ladan sahabi 50 sahabi 50 kaga ai ya wuce ai ladan da aka baka ya wuce aikinka wannan shine ake ce mishi fadala to akwai da yawa suna dogara da fadala sai su yi kwanciyar ba karatun qur'ani ba yawan salati babu istighfari kai magana za ci ai mu an ce duk abin da muka aikata Allah ya gafarta mana shikenan a kwanta to wannan ba karamin kuskure bane saboda akwai sahabi da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi san tufa ka tambayi duk abin da kake so za a baka sai ya ce da manzo as'alu as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙonka in zamo rafiqinka a cikin gidan aljanna to manzo bai ce ba zai ba zai roka mishi Allah ya bashi hakan ba sai ya ce a inni ala nafsika bi kasrati sujudi a inni ala nafsika bi kasrati sujudi ka yawaita nafili da za su yawaita maka sujada da wannan ne za ka samu abin da kake kake neman alfarma na maka shi to saboda haka duk abin da kuke ji ana yadawa a wannan zamani na cewa zamani wani shehin malami ya ma zamani ko wani malami ya mana ya maka zamani wannan duk ƙarya ne babu wani maganar zamana sai dai zamana yana da sharadi da aiki ne ba wanda zai lamunce maka cewa kawai zai baka aljanna ba tare da ka bauta wa Allah ba ba wanda zai zai ce zai baka kyautan aljanna ba tare da ka guji zunubai zunubai ba to saboda haka idan za ka yi aiki ka yi aiki in za ka ji tsoron Allah ka bar haramtattu ka bari in za ka ji tsoron Allah kai ayyuka wajibabu da za su nema maka gidan aljanna ka aikata kar ka zo ka dogara da tamanin shehunnai cewa shehi kaza ya maka zamani inda akwai wanda za a mishi zamani ya kwanta ba tare da yayi ibada ba a bashi gidan aljanna manzo sallallahu alaihi wasallama shi yake kowa cancanta da shi ya kwanta ya huta amma shi yake kowa ibada har Aisha tana tausaya masa cikin dare kafafuwansa yana kumbura kowace raka'a yana karanta izu ashirin cikin rako'i goma sha uku wanda wanda wanda yake yi a cikin dare daya raka'a goma sha uku sha biyu kowace raka'a izu ashirin ashirin izu ashirin in ka hada kenan manzo yana sauka saukan qur'ani kudu a cikin nafi sa na dare tsawai ta tsawo da yake to kaga kai cikin dare baka nafi ciki goma sha biyu wanda ake karanta fatiya da kulhu wallahu ko fatiya kadai sannan kana kunce kana bacci kana cewa za a gafarta maka a zamani ko za a yafi wa zunubanka a zamani ko an maka zamani wannan ba daidai ba ne wanda ya cancanta inda ana yin zamani kana kunce za a dau gidan aljanna a baka ba ka bar haramtattu ba za a ɗauki gidan aljanna a baka to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi cancanta da hadisi wannan gata ya kwana yana baccinsa ya huta amma manzo sallallahu alaihi wasallama daidai da sakan daya bai futa a ibadu ba Aisha ce ta rawaito cikin sahih bukhari mu'allaqan cikin sahih muslim musnadan cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadhkuru Allah fi kulli ahyani harshen sa manzo baya yanke da zikiri ko yaushe zikiri ibada yake babu sakan daya da kasa da sukan iftawan ido da zai wuce wanda manzo baya cikin ibada babu to saboda haka kai zaka kwanta kai baccinka kai ta WhatsApp ɗinka kai ta Facebook ɗinka kai wasanninka kai yawace yawacenka sannan ka zo ka ce shehune sun maka zamani zaka shiga gidan aljanna ko kai kai ka amintu da makarin Allah ba za ka shiga wuta ba to wannan munasabar ce yasa da aka yi maganan fadala fadala gaskiya ne saboda mai ba da wannan lada tari ga aiki kadatun Allah ne Allah yi yana abin da ya ga dama za ka iya karanta ƙulwar lawo kafa uku kai ya ga dama sai baka ladan wanda ya saukan ƙur'ani lil'amili lil'amili minhum ajru 50 kama hadisin da muka karanta amma wannan baya nuna kai kwanciyarka ka dogara da fadala ka amintu da makarin Allah ka yi abin da ka ga dama cewa kai kawai an maka zamanin gidan aljanna wannan kuskure ne me wannan to ya tuna cewa makurun Allah ne yake tunkaransa gaba da gaba alamu ne zai mutu ba imani alamu ne ba zai samu rahamar Allah ba kamar yadda a mai akhdari ya gaya mana cikin mukaddimarsa cewa min tamsil basira mutum zai ce hatta ya hadini hatta ya hadini Allah eh ba zai tuba ba yace wannan daga cikin tamsul basira ne alama ce kuma cewa shi wannan Allah yana so ya kama shi da hujja ya mishi makirci ya mishi makuru ya kama shi ya mutu ba imani ne to saboda haka da munasaba wancan aya wallahu zul fadli azim karshe wannan kuma wallahu khairul makirina karka amintu ka dogara da fadala fadala ka yin aiki to zaka hadu da makurun Allah subhanahu wa ta'ala to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yake gaya mana abinda kafiran makka suke fada wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyinmu na cikin Qur'ani mushrikan Makka qalu qad sami'na sai su ce eh mun ji mun ji law nasha'u la qulna misla hadha ai larabci ne arabiya ce sura mu ma larabawa ne idan muka so za mu shirya sentence da jumal da ibarat na arabiya irin wannan sai su ce haka alhali wannan ƙarya suke fada a harshen ai tun daga sentence daya jumla daya aka aka aka a, a tun daga sura goma aka kawo sura daya aka kawo sentence daya ya gagare larabawa da ji da iya larabci da sun san za su iya kure manzan Allah da arabiya da larabci su futa da tuni sun yi wannan to saboda haka ne Allah ya ce kulfa'atu kulfa'atu bi asri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqina ku kawo ayoyi ayoyi guda surori guda goma muftarayat yadda kuke cewa za a iya kirkiran su za a iya zama da fasaha da balaga a shirya su din ku kuje ku shiryo surori guda goma sannan ba a ce wane da wane ba wadu man istafa'tu min dunillahi in kuntum sadiqina duk wanda yake ji da fasaharsa da balagarsa da iya larabcinsa cikin larabawa ku gayyato shi ya shiga cikin waɗanda za a shirya surori goma irin na qur'ani a ciki sai shiru wata da watanni shekara da shekaru shiru ba a kawo ba sai Allah ya rage ya ce to an rage surori tara a kawo sura guda daya kul fa'atu bi suratin min mislihi ko bi suratin mislihi a wata aya ku kawo kawai sura baya ɗaya an rage surori tara din shi ma kake ji shiru ba su komai ba sai Allah ya ce to jumla ɗaya kawai sentence guda ɗaya rakau shine fal ya'tu bi hadithin mislihi al hadith shine jumla guda ɗaya sentence guda ɗaya amma sharadi ya zaman to mislihi sentence irin na qur'ani wannan sentence za a yadda irin na qur'ani ne yadda shekaru aru aru suna nan suna aiki ya zamo haka saboda magana na wasu da jumlolin wasu da na Allah bambancin su yanzu da muke karanta Qur'ani ka ce yanzu ne waɗannan ayoyi suka sauka amma idan ka rubuta wasiƙa ba ka aika wa mutum wasiƙar da mutumin suka yi a sabani an kai wasiƙar shi kuma ya zo kun haɗu wasiƙar ba ta da amfani ta daina aiki inda za ka yi magana a nan in aka watse aka bar masallaci magana ya daina aiki to ta inda za a gane wannan sentensin wannan jumla irin na ƙur'ani ne ya kasance dundundun ya yi daidai da kowanne zamani ya yi daidai da kowanne al'umma kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa liyunzira man kana hayyan wa yahiqal qawlu 'ala kafirin shi qur'ani yunzira man kana hayyan ne qur'ani yana gargadan duk wanda yake raye in za mu shuɗe wasu su zo to ana karanta musu qur'ani kace su aka saukarwa to kaga ku da aka ce muku ku kawo surori goma ya gagara aka rage tara aka ce ku kawo sura daya ta gagara aka ce ku kawo sentence daya ya gagara shi ne za ku zo ku ce launa sha'u da kulla misla haka idan mun so za mu iya faɗan za mu iya faɗan irin wannan abin da ka faɗa din nan ku zo ku ce in haza illa asatirul awwali in an ce asatir shi ne jam'i na ustura ustura wato abu ne wanda aka zauna aka shirya shi shirin abin da malam bahaushe ke cewa tatsuniya abu ne wanda saboda abin nan ne ake cewa shakatawa shi cikin dare a zauna a yi a dinga kirkiran labaru marasa tushe sannan na baya su rubuta wannan shi ake cewa usura jami'insa kuma asafir magana mara tushe na mutanen da tatsuniyoyi irin na mutanen da wanda aka rawaito aka rubuta kawai wannan cikinsu ne aka miki ake maka shifta ta rubuta ire-iren su kake zuwa kake gaya mana Allah ne fada kamar da Allah ya bayyana wannan karara farko farkon suratul furqan suka ce faqalu asatirul awwali naktatabaha wa hiya tumla alayhi bukuratan wa asila maganganu da ƙage-ƙagen mutanen da ne iktatabaha suka kawo da babban sai katabaha ba iktatabaha yayi ta rubuta su yayi ta rubuta su siga ta ista'ala daga kataba yayi ta rubuta ya rubuta anan ya rubuta tattara fa hiya tumla alai ana mishi kitta ana mishi kitta ana fada masa yana rubuta su bukuratan wa asila safe da yamma baya gajiya da rubutu suka gaya manzo sallallahu alaihi wasallama alhali shi manzo bai iya rubutu ba da suka ce iktataba wannan kariya suke yi ba su taba gani manzo sallallahu alaihi wasallam yana rubutu ba yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa Allah ya baki mu'jizan rashin iya rubutu to wanda waɗanda sun san baya rubutu ba suna faɗan haka idan sun san shi ya iya rubutu kuma fa me za su faɗa me za su faɗa shi da Allah yake wala taqutuhu bi yaminika idan lartabal mufsiduna shi manzo bai iya khatu ba ko sunansa ka rubuta mimun hawun mimun dallu bai san ka rubuta sunansa ba bai san harufa ba bai iya rubutu ba in ka rubuta ba zai iya wasancewa ba ba zai iya karatu ba kuma a gare shi in shi wannan mu'jiza ne wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ya fi kowa ilimi a duniya wannan mu'jiza ne in a kai ne kuma wato ya zamo na ƙasa ne a ce ba ka iya rubutu ba ba ka iya karatu ba to saboda haka a nan cewa wai da ƙulla musu da haza to ƙarya ne suke yi ai gashi an neme su sun kasa suka zo suka ce in haza illa asatirul awwali sai Allah ya bada ansa yace kul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi ba asatir bane Allah wanda ya san duk abin da yake koye a sammai da kasai wato shi ya saukar da wannan magana kuma sarai sai sun san da wannan sarai ba su taɓa jarraba manza Allah sallallahu alaihi wasallama tun a yaruntun a yaruntansa ya taso cikinsu ba su taɓa jarraba shi da ƙarya ba sun sani sarai su ne da kansu suka yi shi da al'adi shi ta Allah ya ce fa innahum la yukadzibunaka ko fa innahum la yukadzibunaka walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhaduna su ba taba danganta maka da ƙarya ba ba taba ƙaryata ka ba cewa kai mahallu sidiki ne mai gaskiya ne sadiq ne masduq ne din mahallu littifati ne a wajen su ba sa sabani ba sa sabani to saboda haka sai Allah ya ce
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا إجارة من السماء يوئتنا بعذاب عليم أنا دا ستجا أذن دا ستفدان بايا لو نشاء لقلنا مثل هذا إنن وتمغنا شيوان دا أذن كنيا سفتيتا sai jikinsu ya yi sanyi ka san idan mutum ya zama to bayi da gaskiya daga wannan ya ce wannan daga wannan ya ce wannan suka ce to a bar ma batun cewa da kunna misla haza a ajiye shi yanzu za mu kawo wani abu wanda zai raba gardama zai raba musu tsakaninmu da ku sai suka ce اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك suka ce haka abin da yasa Allah ya ce wa izqalu wa izqalu din waɗannan ayoyi kamar yadda muka yi bayani a baya suna bayani yaƙi ghazwatu badar ne sannan ayoyi ne waɗanda suka sauka a madina to Allah yana tuna manzonsa sallallahu alaihi wasallama ababe abubuwan da suke farfada a lokacin yana makka shine ya kawo wa isqalu din wa isqalu din ya kawo wannan ka tuna lokacin da suke cewa Allahumma ya Allah duk inda kaga Allahumma a Qur'ani asalinsa ya Allahu ne kuma a larabci haka ya Allahu aka cire ya din sai aka kawo mimun mai shadda karshen sunan Allah Allahu din sai aka sa shine wanda ibnu malik alfiyarsa yake cewa wal aktharu Allahumma bit ta'widi wa shazza Allahumma fi qaribi ma'ana yawancin larabawa in suka cire ya din Allahu za su maye gurbinsa da mimun mai shadda larabawan da za su hada yatsin da wannan nemu a haɗe a kalma ɗaya ya ce kaɗan ne zuzi ne ma'ana ba a cewa yallahumma yallahumma imma a ce yallahu ko ya allahu wa imma a ce allahumma in aka kawo ya ba a faɗan mimun mai shadda aka kawo mimun mai shadda ba a faɗan ya saboda mimun mai shaddan a maimakon yadin ne aka kawo ta a larabci duk abin da ka kawo shi saboda wani abu to ba za ka hada shi da wancan abu ba kamar sifatun ne sifa wannan taɗin maimakon wauɗin wasu ne aka kawo saboda ba zai yi a hada wauɗin da taɗin a ce wasfatun ba imma a ce wasfun da wau ko a cire wauɗin a maye gurbinsa ta da ta a ce sifatun kamar wannan shi ne ake ce mishi kiwa ma'ana akwai babi na sanin ta'awidat ta'awidat ababin da za a cire a maye gurbinsu da wasu ababe a cikin ilimin nahawu da kuma ilimin saf malamai na yi mana bayani ko nunul jam'i misali na muslimuna ko nunun na tasniya na muslimani suna cewa an kawo ta ne maimakon tanwinin da yake mufradi mufradin muslimuna muslimun to a mufradin akwai tanwini wasali biyu muslimun haka nan kace muslimani tasliya na muslimun to wannan nunun din muslimuna da kuma nunun din muslimani an maye gurbin tanwinin da yake mufradin ne wanda aka cire shi a jam'i da kuma tasmiya saboda haka babin ta'widi akwai ta'awidat abubuwa da yawa ne ga masu karatu arabiyya nahwu da sarf akwai bayani da yawa a kansa shine allahumma kuma da fadan allahumma din za ta fahimci cewa su mushrikan makka sun yadda da akwai allah risala ce babu a cikin sun yadda da akwai Allah sun yadda da abu dewa ko ruwan sama ko abubuwa duk Allah ne yake yi sun yadda da wannan kama ayoyi da yawa da suke nuna wannan wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah la yaqulunna Allah ko man khalaqahum la yaqulunna Allah haka sun yadda da Allah abinda ba su yadda da shi ba abinda ba su da shi ba su da manzanta ba su da risala da annabta shine ba su yadda da shi ba to shine wai zakaru lahumma suka ce in kana haza huwal haqqa wannan da dukkan qira'at huwal haqqa ne shine masu harfi suke cewa guda biyu ne a cikin Qur'ani in kaga huwa sai dai ka ce alhaqu banda wurare guda biyu wannan waje da farko farkon suratu saba'i wannan wurare guda biyu wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa ka gane ƙur'anin nan da muke karantawa da dukkan riwawoyi da dukkan kira'o'i mutawatirai an ji su duka a harshen manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama ba larabci bane shine al-Imam Zajjaj cikin a'lamul lugha manyan malaman lugha na larabci yake cewa ajma'u ala qira'atiha bin nasbi ma ijma'ihim ma ijma'ihim ala jawa ala jawazir rafi yace dukkan malaman qurra'u sun karanta wannan da nasaba in kana hadha huwa al-haqqa tare da duk kuma malaman larabci malaman nahwu sun yi ijma'in cewa ya halatta a karanta shi da rukuwa in a nahwu ne ya halatta a mishi rukuwa amma a karatu ba su ji manzo Allah ya karanta shi da rukuwa ba saboda haka masu karatu da riwaya kaza kira'a kaza su san da wannan ba a shaku da riwayoyi ba a shaku da kira'o'i in haf ne haf in warshi ne warshi ba zai yi asumuni guda wani gu ka karanta da warshi wani gu ka karanta da haf in ba ka iya warshi ba ka ajiye abin da ba ka iya ba in ba ka iya haf ba ka ajiye abin da ba ka iya ba ba a shaku da riwayoyi wannan karatu da muke yi da tsarin kowace riwaya da kowace kira'a haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da harshensa mai albarka da larabci duk wani abin da ya halatta a larabci ya halatta a karanta qur'ani da shi da anan za a karanta huwal haqqu in kana hadha huwal haqqu min indika haka nan ire-iren wannan dewa suna na a cikin qur'ani in ka karanta nahu zaka ga abu yana da wajihi guda uku in ka zo cikin qur'ani zaka ga an karanta yi da wajihi biyu ciki kawai ko wajihi ɗaya ciki kawai zaka ce to ina biyu to ina ɗaya waɗannan biyun manzo bai karanta da su ba misali yuhasibkum bihi Allah fa yaghfir liman yasha'u wa yu'adhib man yasha'u a nan wajihi guda uku kake da shi a arabiya za ka iya cewa fayaziru yadda an karanta da wannan za ka iya cewa fayazir da ta zama an karanta da wannan za ka iya karanta za ka iya faɗa fayazira da nasaba amma wannan karatu wannan a karatu a qur'ani bai zo ba an karanta fayaziru liman yasha'u wa yu'azibu man yasha'u da rufa an karanta fa yaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha da jazama amma ba a karanta fa yughfira liman yasha wa yu'adhiba man yasha ba a karanta wannan ba saboda haka ne arabiya daban qira'a daban ba duk wajihin da jaizi ne a iradi ko a nahu shikenan zaka yi karatun qur'ani shi ba inda haka ne zaka iya karantawa malaka yawmiddin malaka yawmiddin amma bai zo da wannan ba a qur'ani ko maliki ko maliki nasaba fi'il madi wa fa'iluhu damir mustatir fihi jawaz tadbiruhu huwa wannan bai zuwa karatun qur'ani ba wannan shi sa al-imam shafi'i yake cewa wa ma li qiyas fil qira'ati madkhalu fa duna kama fihi rida mutakaffala yake cewa kwata kwata qiyasi baya shiga cikin qira'a cewa tunda wani ya karanta a nan da kaza a can ma haka zai karanta wannan bari zaman to hujja ba bari zaman to hujja ba shi yasa zaka ga zaka ga wasu kalmomi haf haf ya karanta a nan kawai misali wannan a wannan kalima a a cikin a cikin suratu a cikin suratu ali imran cikin suratu ali imran ne kadai haf ya karanta sannan kuma sauran fa sauran gaba ɗaya bai karance su yadda ya karanta a cikin a cikin suratu ali imran ba to inda kiyasi ne zai karanta yadda abu amr ya karanta a ko ina ko ina ya karanta misali a fa'in mutta a fa'in mutta fahumul fahumul fa a fahumul khaliduna a fa'in mutta ko in muttu bi zambil mimi kaga abu amrin al-basri ibn kathir shu'ba wayannan sun karanta duk filin da yazo na mata ya mutu sun karanta shi al-ajwa wa fulwawil amma har menene ya karanta a wuri daya na cikin suratu ali imran sauran kuwa ya karanta daga mata mata ya mutu ajwa ajwa yayi da siyasi ne fa sai karanta ko ina gaba daya haka nan misali wa wafaqa haqqun fil akhir fil akhir inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa min ba'd wasiyati yusi wa yusi wa yusa bi fathi sad sahha kilahuma ووافق حفص في الأخير كذا صح كلاهما وعند شعبة da kuma ibn amir shami din ba da wasiyatin yusa biha audaini a wurare guda biyu duka amma haf a wuri na karshe me yasa ya karanta a wuri na karshe bai karanta a wuraren gaba ɗaya ba saboda ba kiyasi baya shiga cikin kira'a shi ne wa malik kiyasin fil qira'ati madkhalun fa dunaka ma fihi rida mutakaffala dak to shine anan in kana haza huwa al-haqqa irabin sa kuma shine haza din shine ism din kana huwa din damir fasl ne la mahalla lahu min al-irad al-haqqa shi kuma khabar ne na kana khabar ne na kana shine irabi a arabiya a larabci a nahau za ka iya cewa in kana haza kana filin mazin nafi a tarfa ulisun watan sibul khabar sai ka ce haza ismu kana mabniyun ala sukun fi mahalli rafi kaga ka samu kana da isim dinsa sannan kuma sai ka ka ajiye irabi ka ce huwa mubtada alhaqqu khabarul mubtada sai ka ce wa jumlatul mubtada'i wa khabarihi jumlatul ismiyatun fi mahalli raf'in fi mahalli nasbin kai zaka ce khabaru kana wannan jaizi ne a irabi a nahu amma qur'ani ba ba karanta haka ba ba karanta haka ba sai dai ka karanta huwa din dalilu fasal sannan al-haqqa din shine khabar din kana wannan hujja ne babba ga duk waɗanda suke son su san ilimin qira'at da riwaya akwai ire-iren wannan da yawa a cikin Qur'ani to shine abin da suka faɗa in kana hadha huwa al-haqq min indika a baya mun ce launa sha'u da qulna misla hadha ka ajiye wannan magana ka bar wannan magana ka ajiye wannan magana ga wani batu daban in kana haza huwa al-haqqa min indika in wannan qur'ani in wannan qur'ani ya kasance gaskiya ne a wajen ubangijin ka yake Allah ne ya aiko shi fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i wannan shine wauta wauta irin na kafiran makka maimakon ka ce idan wannan abin gaskiya ne Allah ne ya aiko ka da shi to Allah ya Allah ya ba mu dacewar shiriya ya ba mu dacewar mubi amma suka ce fa amtir alaina hijaratan min samai ana cewa amtara idan ruwan na azaba ne ana cewa mafara sulasi idan na alkhairi ne shine yazo ta cikin suratul suratul furqan umtirat matara sawi yace umtirat sai ce matara sawi amtara ruwa na azaba Allah ya yi ruwa na sama don ya azabtar da ku ya rurrufa muku gidaje ai ambaliya mutane su ta mutuwa wannan shine amtara yumtiru imtara rubai ala wajhi afala in kuma ruwa ne na alkhairi kuma mafara yake zuwa sulasi mun sha bayani a tafsirin cewa sanin wannan sulasi ne wannan mujarradi ne wannan mazidi ne ruba'i ne kumasi ne dan bambanta ma'ana ake sanin wannan kowanne wazani yana da ma'ana shine ake bambanta karka dauka kawai duk ta gani larabci ne duk ma'anin ba haka bane shine anan fa'amtir alaina fa'amtir alaina ka saukar mana da ruwa jaratan ruwan duwatsu ruwa ne a sama amma na duwatsu minan sama'i daga sama au ko kuma a wuce na bi azabin ali ko kuma ka kawo mana da duk wani nau'in azaba mai radadi wanda ka ga dama ba ruwan saman dutse ba ma'ana za ka iya kawo mana duk wata azaba ma mai raɗaɗi wanda ka ga dama au ko kuma ka sa ka sa a yi mana ruwan sama na duwatsu to kaga wannan wauta ne wauta ne saboda ko yaushe mai neman gaskiya zai ce idan wannan abin gaskiya ne ta shirye ne in ji wannan gaskiya ba zai ce idan wannan abin gaskiya gaskiya ne ka azabtar da ni ba ko idan wannan abin gaskiya ne kada in gane eh ba a faɗan haka wannan ba hankali ba ne faɗan wannan yana nuna ba shi da hankali to saboda haka ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ya ba su amsa cikin a duk lokacin da suka kawo ta'annuki tambayoyi na istilanci da na taurin kai karshe Allah subhanahu wa ta'ala zai ce duk waɗannan batu da kuke yi ba batun wanda na aiko bane ba batu ne na wanda na aiko ba misali cikin suratu wa suratu isra' me suke ce lan nu'mina laka hatta tufajjira tufajjira lana min al-ard yanbu'a ba za mu ba za mu yadda da kai ba sai da ke lardin makka yana da fari ya kasance ko ina ruwa fashe-fashe ruwa sun tsage suna jin daɗi ko ina a nan za mu yadda kai manzo ne au takuna laka jannatin min nakhilin wa inabin ko ya kasance kana da wata gona katuwa gonar gadinan tana ɗauke da dabinai da kuma inibai iri iri a suratul furqan suke cewa na akulu minha za mu je mu dinga cin abin da muka ga dama daga wannan dabinai da inabai kyauta shine qira'ata na akulu minha akwai qira'ata ya akulu minha eh من نخيل وإنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا kasance karkashin waɗannan dabinai ina bai nan ruwa ne ƙorabai gwanin sha'awa na gudu au tuskita sama'a kama za'amta alaina safar suka ce kama za'amta alaina tuskita au tuskita sama'a safar sai suka ce kama za'amta alaina sun faɗi wannan ne suna izgalancin cewa yadda kake da'awar wahayin yana sauko a sama ne to ta inda ta inda wahayin yake sauko a yanko gutsirin gajimare na azaba a saukar mana aw ta'tiya billahi ko kuma Allah Allah Allah Allah da kake cewa shi ya aiko kan nan ya zo mu ganshi wal mala'ikati kabila au ko kuma ka zo da mala'iku ƙoro-ƙoro gaba da gaba wasu ce kabila wajaha gaba da gaba wasu ce kabila mala'iku iri-iri kala-kala wasu da suka bukai guda biyu wasu da uku wasu da hudu iri-iri mala'iku au ya kuna laka baitun min zukurfe ka ji fa ko ya kasance kana da gida da ta gina shi da tubali na gold gida ne an gina shi da gold autar ka fi samai ko kuma muna zaune muna ganin ka kaman tsuntsu ka tashi sama walan nu'mina li ruqiyika kuma ko da baro baro muna gani da idan mu ka tashi kaman tsuntsu zuwa sama ba za mu yi imani cewa ka tashi ba ba za mu imani ba saboda zai yiwu ya kasance tsafi kai mana walan nu'mina li ruqika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u in ka je ka dawo yanki ba za mu yadda da kai ba in ka je ka zo mana da wasiƙa a gun Allah Allah ya rubuta ya ce min Allah subhanahu wa ta'ala ila ahli makka wasiƙa daga Allah zuwa gun mutanen makka cewa wannan ne na aiko shi manzo na ne shine daga cikin ta'annufi da su ne Allah ya ce kul subhana rabbi hal kuntu illa bashara rasula ma'anar subhana rabbi Allah zai iya yin duk abin da kuka faɗa din amma hal kuntu illa bashara rasulan ni din ba mutum ne manzo ba mutum ne irin ku amma manzo wanda Allah ya aiko ni banda wannan duk wayannan abubuwan da kuke fada ni ba zan iya yin su ba Allah da ya aiko ni shine wanda zai iya shine wanda zai iya yin wannan to shine anan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ansa shiken wannan na'am
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
وما كان الله معذبهم وأنت فيهم نعم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فسي الله يبعد عنك تسكت فأمطر علينا حجارة من السماء أو إتنا بعذاب أليم سيسيت أيا أي كوئن duk da abin da kuke kun samu gata saboda manzon da na aiko ne shi yasa ya kawo lamun shuhudi anan lamun shuhudi idan aka kawo ma kana aka kawo fi'il mudari'i da lam ko lam yakun fi'il mudari'i da lam wannan lam din da lam wannan lam din to ana ce mata lamun shuhudi ma'ana wa ma kana Allahu yu'azzibahum sam sam Allah ba zai azabtar da su ba sam sam kenan shi ne fa'idan kawo ma kana da wannan lamun din da ke riske da hizin mudari sam sam Allah ba zai azabtar da su ba wa anta fi kai kana shi anan malaman suka yi sabani shin ana nufin zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ne shi din ne yana raye ba za a zabtar da su ba da irin wannan nau'in azaba da suke roka wa kansu misali ruwan sama ruwan ruwan duwatsu ko azaba irin da guguwar iska ko nau'o'in ambaliyan ruwa da zai halaka su gaba daya au ana nufin bayan bayan aiko shi ne wannan malamai sun yi sabani akan wannan da yawa suna cewa ma dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye yana raye to duk azaba da zai zo ya halakar da ya halakar da su Allah ba zai saukar ba saboda menene saboda darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce wa anta fihim dinnan ba yana magana zamanin manzan Allah ba ne kadai hakanan wa'alamu anna fikum rasulullah ba yana magana akan zamanin manzan Allah ba ne kadai ma dama an aiko manzo sallallahu alaihi wasallama ila yawmin qiyamati to Allah ba zai azabtar da al'ummarsa azaban da zai halaka su gaba ɗaya ba yadda misali aka yi wa sauran al'ummomi aka halakar da adawa kaf aka halakar da samudawa kaf aka halakar da tubba kaf aka halakar da ashabul aika ashabul rassi aka halakar da fir'auna da jama'ansa gaba ɗaya irin waɗannan halakarwa wanda a ce ba wanda zai rage cikin al'umma to al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na farkon su har karshe ba za a yi musu irin waɗannan halakarwar ba sai dai zunuban su janyo girgizan ƙasa su janyo fitinkinu su janyo mace-mace annoba da yawa su mutu kuma a samu ragowar al'umma sai dai irin wannan wasu suka fassara da wannan wajihi ne guda biyu na malaman tafsiri kauli raji shine fassara na biyu din kasancewa tunda aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallama har yau akwai al'umman manzon Allah amma wasu annabawa al'ummominsu idan suka mutu tambayoyi da iskilanci da ta'annuci irin wannan Allah sai ya ji haushi ya halaka su kaf gaba daya كما عند الله سبحانه وتعالى يكتوى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هذا كف ولا يكي كافر كف عن هلكة الشيء wasu suka fassara wannan ko wannan shine kauli na rajihi amma a cikin wannan al'umma annoba za ta fito saboda yawan zunubai da sabo a yi ta mace-mace titintinu da yaƙe-yaƙe za su kasance talauci zai kasance yunwa zai kasance fari zai kasance kamar yadda wasu ayoyi suke bayani wannan yana ɓangaren ibtila'i ne jarraba ne kuma sababinsa yawan aikata zunubai ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات wannan zai wakana amma a ce an halakar da al'umma kaf gaba daya to a al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama haka bai kasance ba kuma ba zai kasance ba ila yawmul qiyama saboda shi annabin rahama ne annabi ne wanda waɗanda suka yi imani da shi suna moransa waɗanda kuma suka yi imani da shi kuma suna moransa kai duk wani abu da Allah ya halitta dakka au jalla komin karancinsa komin girmansa to yana cin gajiyar albarkacin manza Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine ma'ana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin al alamin yana daukan dukkan halitta duk halitta alam duk abin da Allah subhanahu wata'ala ne ya halici abin to wannan abin yana cin gajiyar albarkar manzan Allah wannan abin yana cin gajiyar wannan rahama da Allah yace yace illa rahmatan lil alamin manzo sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin al-mu'jam tabrani yake cewa inna ma bu'istu rahmatan muhda awa awa awa awa ta riwaya yake cewa anar rahmatul muhuda ni ne rahaman nan wacce manzo manzo wacce Allah ya ba da ita kyauta ga dukkan halitta dukkan halitta kamar yadda duk abin da Allah ya halitta ko min kankantan abin ko min girman abin wannan abin manzan Allah shine manzansa ba Allah ya aiko manzo Allah zuwa gun mutane ko aljanu kadai ba in dai abin Allah ne ya halitta abin to manzon wannan abin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da dalilai suke nuna wannan cikin wannan tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira bai ce liyakuna lin nasi نذيرا كو ليكون للإنس والجن نذيرا كو ليكون للإنس والجن والملائكة للعالمين لفظ da yake daukan kowa da komai shi manzo naziru ne an aiko yayi wa kowa da komai gargadi ne domin haka hatta mala'iku al'umman manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah yake gargadan su gargadansu a cikin alkur'ani yake cewa wa man yakul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika najzi jahannam wannan wani ne gargadin Allah ne cikin Qur'ani zuwa ga mala'iku duk mala'ikan da ya kuskura yake shi abin bauta ne za mu shigar da shi wutar jahannam fa zalika najzi jahannam kazalika najzi zalimin na'am
Allah saka da alheri malam a malam mai tambaya na farko yana cewa ya tambaya na farko yana cewa yana so malam ka sake masa maimaitin addu'a da ake manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi na tawassali akan alherin rayuwa
a alaihi salatu wassalam ya ce da shi wannan makafo ya ce ba zai iya haƙuri ba ya roƙa mishi Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce je ya salla a raka'a biyu sai ya ce Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabiyyir rahama ya Muhammad inni atawajjahu ilayka inni atawajjahu إليك إني أتوجه بك إلى ربي فيكشف عن بصري wannan ita ce riwayar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya wa shi wannan makafo kasancewa bukatarsa yayewar ganinsa amma shi rawin hadisin ya koya wa wani tawassulin zamanin sayyidina Usman sai yace kace ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fa yaqdi hajati wajen fayakshi fa an basari din sai ya mai shi da gurbi da fayakdi hajati domin shi yana so yayi addu'an ne saboda wata bukatarsa ba wai saboda yayin idansa ba wannan zai nuna maka idan aka karantar da addu'a to za ka yi wannan addu'ar gun bukatar kuma ka canja ka sa bukatarka da wannan ne malamai suka fahimci wannan saboda shi rawin wanda ya rawaito hadisin Usman bin Hani shine yayi haka kaga akwai jawazin haka shi yasa shi din yayi wannan to saboda haka wannan shine tawassulin da yake a karamin sa nan
malam wannan yana cewa shi ne yake da dabbobi amma suna da yawa guda nawa ne ya kamata ya kai lissafin zakka
a ya danganci irin yanayin gabbobin ne idan raƙuma ne guda biyar ne amma ba za a fitar da zakka daga jinsin raƙumi ba sai ya kai wani adadi farko za a fitta masa zakka daga akuya ne saboda haka ce a raƙuma biyar za ka bar raƙumi ɗaya za ka ba da raƙumi ɗaya fasentin din yayi yawa a raƙuma biyar za a fara fitta zakka amma ba a raƙumi za a fitar ba sannan in tumaki ne tumaki arba'in idan shanu ne shanu talatin raƙuma suka kai biyar tumaki arba'in shanu talatin to wannan shine nisabi na zakan dabbobi kenan in kuma nisabi na kayan gona ne kamsatu auto kowanne wasaki kwano sittin kwano sittin to biyar zai baka kwano ɗari uku ne kenan sai ka samu buhu bakwai da rabi buhu mai kwano arba'in za ka fitar da zakka a ciki kuma za ka cire kwano talatin wannan shi in ya wuce wannan kuma kowanne in ya wuce wannan misali buhu takwas buhu takwas ko buhu tara ko kuma buhu goma to a wannan lokaci kawai 10% za ka dinga cirewa shi ne ake ce mishi ushiri kenan in na dukiya ne a in na duki na zakan dukiya ne a yanzu a nisabin naira ya kai miliyan biyu da wani abu miliyan biyu da dubu hamsin da takwas a naira kenan a lissafin wannan sati su saboda haka yanayin zashen haka yadda yake nam
Allah ya saka malam wani yana cewa shi ne fidda zakka ya halatta ya bawa ma'aikacin gwamnati mai karban salari
akwai talaka ma da ya kai ma'aikacin gwamnati ne akwai talakan da ya kai ma'aikacin gwamnati wanda zai kai karbi salarinsa a ranar zai kace ya ce fali ya zauna bayi da kotisi ai a nigeria ba talakan da ya wuce ma'aikacin gwamnati ya yi in ka ga ma'aikacin gwamnati a nigeria yana walwala sata yake ka gaya wa kowa kar da jikin kowa in dai salarin ne na gaskiya ba zai shi ko famtin ne in dai salarin ne kowa ba zai shi ba wannan yana ɗaya daga cikin kirayen-kirayen da ake wa gwamnati cewa a gyara harkokin gwamnati gwamnati suna da gudumawa wajen sace-sacen da ma'aikatan gwamnati suke yi saboda abin da ake ba su ɗin bai ishe su ba bai ishe su ba to saboda haka Allah ya ce inna masadaqatu lil fuqara yashi to saboda haka shi ma yana cikin talakawa za a iya bashi zakka na'am
malam wani yana cewa shi ne matarsa take da haddan karatu ya halatta ta musu limanci su yi sallan tarawih a gida?
limancin mata bai halitta ba a ko ga mata 'yan uwansu a ko ga yara sallar nafila ko kuma sallar farilla musulunci bai yadda da limancin mata ba sai kauli sha na hanafiya maza ba na abu hanifa suna kafa hujja da hadisin ummu ummu waraka wanda manzo ya bata izinin kai wa mutanen gidan gida gida neman shi jamhur suka ce wannan waqi'atu aini ne khafa'is ne manzo ne kamar yadda yake kebanta wasu da hukunci ita ma ummu waraka yace ta iya yin limanci suka ce hujja anan da ja'izi ne gaba daya ba a gare ta ita kadai ba me ya hana bai ba wa Aisha ta yi limanci a gidan manzo Allah ba ko sauran matan manzo da kuma matan ansarawa manya su ummu atiyya al-ansariya da ire-iren su fukaharu malamai wanda suka fi ummu waraka ilimi me yasa ba a ba su izinin limanci ba saboda haka ake so mutum wajen dalilai ya dinga tantance khasa'isi na manzo da kuma waqi'atu ayi wannan ba zai zama to hujja ba na'am na'am na'am a gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu rufe wannan tafsiri amma za a ci gaba da za a ci gaba da tafsirin amma gobe ne za mu rufe mu koma inda muka fara tafsiri shine masallacin da ke a zawiya ta wakfu إن شاء الله سبحانه وتعالى صلوا على النبي الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات زادهم ربهم صفات تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين